الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallacin na Masjidud Da'wati wal Irshad domin ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na Bulughul Maram muna fatan abinda zamu faɗa daidai Allah ya bamu lada kuma ya bamu ikon aiki da shi kuskure kuma Allah ya gafarta muna taken karatun mu na yau shine aya nafsatu bi min mikarrin ila al-hawa وفري إلى المولى بتوبة مقبل فإن حياة المرء كالظل زائل فطوبى لذي عقل وبالخير مبتلي ياكي رايوا كتوبة كبر بن صوزوتيا كبر بن صري domin ita rayuwar mutum kamar inuwa ce tana ɗaukewa ma'ana rayuwar mutum kamar inuwa ce kamar yadda in kaga inuwa ta ice ko inuwa ta gina akwai lokacin da zaka zo ba zaka isko ta ba to haka ita ma rayuwa akwai lokacin da za a yi babu ta da haka wanda ya san wannan ya dace a ce ya bi Allah maɗaukakin sarki ya nisanci son zuciya ya nisanci son rai domin son rai bacin rai ma'ana son zuciya yana jawo nadama ga ma'abocinsa a duniyarsa da lahirarsa muna fatan allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon nisantar son rai idan uwa su manta ba har yanzu muna a cikin kitabul jihadi littafi mai bayani akan jihadi a yau za mu tashi hadisi na dubu ɗai da ɗari uku da biyar shine wa an habib ibn maslama wa an habib bin maslama mali ce wa an habib ibn maslama radiyallahu anhu qala a satin da ya wuce a jiya a cikin karatun da muka yi akwai wata kalma wadda na yi kuskuren fassararta shine wa wastabqu sharhahum an gane ko na fassara shi da tsohi tugub fassara mafi inganci shine yara ƙanana ma'ana ku kashe dattizawansu masu ƙarhi sai ku bar ƙananan yaransu wanda ba su balaga ba an gane ku shine asharahu da kha'un jayyid mali ce wa an habibin ni maslamata radiyallahu anhu qala an karbo daga habib dan maslama Allah ya da shi ya ce shahidtu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na halarci manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam naffalar rubu'a fil bada'ati ya raba anya nan ne za mu tashi ba nan ba ne ko? yawwa wa an ibni umar ko? ha? jayid وعن ابن عمر نعم يوا غاورين نكينا كنا حديثي نا 1302 مالك وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال an karɓo daga ibn umar allah ya da shi ya ce ba'atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama sariyatan manzo Allah ya tura wata sariya abinda ake ce ma sariya su ne wasu jama'a da za a tura a cikin wani babban yaƙi da ake yi mana ana babban yaƙi sai a hudda wasu a tura su su je su kai farmaki wuri kaza wasu malamai suna fassara sariya da mai yake da suna shine dukkanin rundunar da babu manzon Allah a ciki ana ce masa sariya an gane ko idan manzon Allah ne sai a ce al-ghazwa wannan shine kenan kenan manzon Allah ya tura wasu dakaru akan su kai farmaki wani wuri wa ana fihim alhali ne ina cikin su qibala najidin a wajen najid fa ganimu ibilan kathira sai suka samu ganima ta raƙumma masu yawa fakanat suhumanuhum itna ashar ba'ira sai rabonsu ya kasance raƙumi guda goma sha biyu biyu ma'ana kowanne ya samu raƙumi guda goma sha biyu biyu wa nufilu ba'iran sai daga baya kuma aka ƙara musu raƙumi guda guda wa an hukala har yanzu da gare sa ya ce kasama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yau ma khaibara manzo Allah ya raba ganima a ranar khaibara lil farasi sahamaini raqumi ko doki ana bashi rabo biyu walil rajili sahman shi kuma wanda yake akan kawahuwa bai zo da raqumi ba ana bashi rabo guda muttafaqun alaihi wal lafzu lil bukhari wali abi daud a riwaya ta imam abu dawud ashama li rajulin manzan Allah ya ba wani mutum rabo na ganima wali farasihi da kuma dokinsa talatata ashumin rabo guda uku sahmaini li farasihi rabo biyu na dokinsa wa sahman lahu rabo guda kuma nasa wannan hadisan guda biyu suna bayanin yanayin yadda ake raba ganima idan aka je yaƙi aka dawo wajen rabon ganima mutane suna bambanta akwai wanda a wajen yaƙin an tura su wani yaƙi na daban an gane ko to su wannan kamar sun yi yaƙi biyu kenan sun yaƙi na gama gari kuma sun yaƙi nasu na musamman su ne ake ce masariya ke to a wajen rabo abinda su suka samu a wajen ɗan yaƙin da suka je su nasu su za a raba mashi an gane ko to sannan akwai kuma yaƙi idan aka je akwai wanda suke akan abun hawa akwai wanda a ƙasa suke akwai masu raƙon mako kuma dokuna akwai wanda kuma ƙasa suke tahiya to wanda suke tahiya ƙasa sai a ba su rabo guda wanda suke tahiya akan raƙon ma ko dokuna sai a ba su rabo guda uku don me yasa don wanda suke akan doki amfaninsu ya yawa bayan kuma wannan doki abin da yake ci ya abin da mutum yake ci cikin dabbobi babu dabbar da kula da ita ke da wahala kamar doki talaka bai iya rikon doki wannan zamanin shaida ne ko eh a wannan zamanin kaga talaka da doki an gane ko abinda zai ba doki shi ma yana bukatar sa masu kuɗi kawai ke zama da doki to yanzu dokin ma sai kai ga sai matsafa ba ke zama da doki matsafan ma 'yan siyasa akwai ni dan uwa da yake gaya mini makwabcin ɗaya daga cikin manya-manyan 'yan siyasa ne a wannan gari makwabcinsu ne yake cewa akwai wani doki gare sa lokacin suna yara suna shiga gidan mutuna akwai wani doki da ke da kwai a cikin gida baki irin kodin shi kula ake da shi har shafe shi ake yi dokin in baya da lahiya to duk hankalin gidan sai ya tashi sai a ce doki baya da lahiya kenan akwai matsala domin boka ya ce musu in dokin nan bai da lahiya to akwai wani bala'i da yake tunkarar mai gida an gane ko shine dan siyasa da haka da doki bai da lahiya shikenan sai hankalin su ya tashi an gane da kyau ko kenan kwanciyar hankalin su shine dokin yami dokin ya samu lahiya wannan shi ke nuna mana illar shirka duk mai shirka bai taba samun kwanciyar hankali a cikin a cikin rayuwarsa wannan shine kenan kullun cikin tashin hankali yake kenan wannan shine ladabi na rabon ganima mai doki mai abun hawa ana hihita sa akan wanda yaje a ƙasa mali yace wa an ma'an ibn yazid radiyallahu anhuma qala an karbo daga ma'an dan yazid ku sa mana wannan sura a dictionary ma'an ma'an shi ma suna ne mai kyau an gane ko sunan sahabi ne قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي منزا الله yana cewa لا نفل لا نفل الا بعد الخمس باب غنيمه sai bayan khumusi mu hasara su gaba ɗaya sai mu yi bayani babu ganima sai bayan humusi a takaice abin da yake nuhi shine idan aka so rabon ganima bayan an raba ta akwai humusi wanda ake cirewa shi na Allah ne da manzo to a cikin su manzon Allah wataran yana karawa an gane ko yana kara musu wannan shi ake cewa annafil kari bayan ganima bayan an raba muku sannan kuma wasu sai a kara musu shi karin nan daga cikin humusi ne an gane da ko jayyid مالك وعن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناهل منظر ألا نفل الربع يا كارة كو يا ربع ربعي في البدأة قوائن دا سكفارة والثلث في الرجعة شيكم الثلثي أوجن وإن دا suke na komawa abinda ake nihi anan shine wannan kalima ta arraja'a da albada'a istilahi ne daga cikin istilahai na yaƙi albada'a su ne wanda idan aka je a wajen yaƙi farkon yaƙi kami a isa inda za a sai a tura su ku je wuri kaza ku kai ma wancan ɗan ƙauye farmaki kaza ko kuma ku je wuri kaza ku binciko muna kaza to su ne albada'a mana su ne wanda wajen yakin da aka fara yakin su aka fara turawa kamin gaba ɗayan rundunar ta shi an gane da kyau ko to duk abin da suka samu a wajen yakin da suka je na wannan ɗan ƙaramar sariya to sai a raba shi hudu ɗaya daga ciki za a raba musu sauran uku a sa shi a cikin ganima ta gaba ɗaya an gane da kyau ko shine ma'anan nafsalar rubu a filbada ya raba rubu'i a cikin albada sai an raja su ne wanda baya an dawo daga yaƙi a hanyar dawowa akan iya a yi tunanin wani ƙalubale daga baya to sai a tura su a ce to ku je wuri kaza ku gano abu kaza ko ku je wuri kaza mun ji labarin makiya kaza ku je ku tare su su ne an raja domin su an tura su ne bayan an dawo ana ɗakan hanyar dawowa to su kuma duk abin da suka samu za a raba shi uku ɗaya cikin uku sai a ba su a ƙara musu akan ganimar da za su samu rabon da za su samu shine wannan إصلاح مالك وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال تك ابن عمر الله يدد سياتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مزا الله يكسنتي ينفل بعض من يبعث من السرايا yana ƙara ma sashen wasu da yake turawa na daga cikin rundunoni li anfusihim ga kawunan su khassatan su kadai siwa qasmi ammatil jayshi bayan rabo na gaba ɗayan runduna abinda wannan hadisi ke nuhi shine kamar da muka faɗi a can baya idan aka je a runduna yaƙi na gaba ɗai akwai wanda aka jefancewa su je su kai wani farmaki su ake ce masariya to su a wajen rabo ana ƙara musu wani abu na musamman akan waɗanda ba su je a cikin wannan sariya kin ba an gane da kyau ko jayyid mala yace wa anhu har yanzu da gari sa ibnu umar atamiru yaudu ila ibn umar kana yace kunna nusibu fi magazina mun kasance muna samu a cikin yakin da muke yi al'asala muna samun zuma wal inaba da inabi fa na'kuluhu sai mu ci sa wala narfa'uhu ba ma kaisa a wajen manzon Allah ma'ana ba ma sashi a cikin ganima رواه البخاري بخاري رويتوسا ولأبي داود رواية إمام أبي داود فلم يؤخذ منهم الخمس سيكسن تباء أوكا دقتكين سخمسي معنى سباء هدى والنربون نخمسي دعك هدى وصححها ابن حبان الإمام ابن حبان يا إنجل تولى رواية وعن عبد الله بن أبي أوفى أنكر أودك عبد الله بن أبو أوفى رضي الله عنهما ألا يددسوا قال ياتي أصبنا طعاما يوم خيبرة من سامو أبنتي أرانر خيبرة فكان الرجل يجيء سيمتن يكسنتي ينزوى فيأخذ منه مقدار ما يكفيه sai ya ɗoka a cin wannan abincin da muka samu na ganima gwargwadon abin da yake isarsa sun mayan sarifu sannan sai ya tai da abincin akhrajahu abu dawud abu dawud ya hutar da shi وصححه ابن الجارود الإمام ابن الجارود يا إنجن تاسا والحاكم دا إمام الحاكم wa an ruwaifi an karɓo daga ruwaifi wannan an sashi a dictionar ruwaifi an sashi a baya ko? in ba a sashi ba sai a sashi ruwaifi an karɓo daga ruwaifi bin sabit radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya kasance ya yi imani da Allah da ranar ƙarshe falayar dabbatan kada ya hau wata dabba min fai'il musulmina daga ganima ta musulmai hatta idza a'jafaha har sai ya wahalar da ita ya raunanar da ita mana ita dabbar raddaha fihi sai ya maido ta a ciki wala yalbas thawban kuma kada ya sanya wasu kaya min fai'il musulmina daga ganimar musulmai hatta idza akhlaqahu har sai ya kashe kayan ma'ana sai ya tattake kayan ya tsuhar da kayan raddahu fihi sai ya mayar a ciki akhrajahu abu dawud abu dawud ya hutar da shi wa darami wa rijaluhu la ba'sa bihim wannan hadisi manzo Allah yake cewa duk wanda ya imani da ranar tashin alkiyama ranar karshe kada ya dauka daga cikin ganimar musulmai ya dauki wata dabba ya hauta ko kuma ya dauki wasu kaya na sawa ya sa hadisan wannan gaba ɗayansu na kwararo su ne don mu yi bayani gaba ɗai idan kuka lura a baya mun karanta wani hadisi mai ban tsoro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya saci wani abu daga cikin ganima to ya saci wata azaba ce ta wuta akwai azaba a kansa da kaskanci a ranar tashin alkiyama to anan wannan hadisan sun bambanta mana a cikin ganima akwai abin da ya halatta a ɗoka a yi amfani da shi akwai abin da bai halatta a yi amfani da shi ba hadisi na farko da na biyu sun nuna cewa abinci duk abin da ya shahi abu na ci wanda yakan iya lalacewa in ba a yi amfani da shi ba to idan aka samu a cikin ganima a wajen yaƙi ya halatta kuɗi ba ku yi amfani da shi ba san ko an gane da kyau ba shine abin da yake nihi idan aka zo wajen yaƙi kahurai suna zuwa da abinci wanda za su ci guziri na abinci to idan aka ƙare yaƙin akwai wannan abincin da ake tattarawa nasu to ya halatta masu yaƙin su yi amfani da shi duk da ganima ce amma wannan ya halatta a yi amfani da shi don saboda abu ne wanda ake da buƙatarsa a ko da yaushe wani ruwa ne wani abinci ne wata zuma ce gashi nan kamar yadda ya zo to amma abin da shi bai lalacewa ana iya amfani da shi ko da yaushe to shi wannan baya halatta ku taba su shine hadisi na biyu bayani daga cikin su abun hawa daga cikin su kayan ne kayan sawa an gane da kyau ko wannan shine kenan wannan yake nuna muna hikima ta musulunci a kodayaushe musulunci yana lura da maslaha ta mutane a kodayaushe musulunci abin da yake yi tare da hikima yake yin sa wannan shine kenan alaysa Allahu bi ahkamil hakimin ashe shi yasa duk abin da kaga musulunci ya dora na doka ko wani hukunci to wallahi ko da kai baka gane hikimarsa ba ka sa a cikin zuciyarka akan cewa akwai wata hikima a ciki akwai amfani a ciki kada ka sa shakka a ciki kun gani sai aka ce abin da yake ana cin sa ku ci ba laihi amma abin da za a iya rabawa daga baya sai a raba daga baya don saboda in aka ce a bari kowa zai doka ya aje amma na ci shi kuma wannan za a ci domin ana bukatar a ci malai ce wa an abi ubaida tabni al-jarrah an karbo daga abu ubaida al-jarrah bin al-jarrah radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu naji manzon Allah yana cewa yujiru ala al-muslimina ba'dhum ana bada kariya ga musulmi wanda suka ba kariya shine ba'dhum kenan yujiru daga al'ijara ne ko kuma bayar da kariya mana idan musulmi ya ba wani kariya to ya zama dole akan sauran musulmai su masu ba shi kariya shi ne ma'anar yujiru alal musulmina ana ba da kariya akan musulmai ba'duhum akan sashensu sashen musulmai suna ba da kariya akan wanda musulmai suka ba mai da suna kariya أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وفي إسناده ضعف سيدي أتكن سندينس أكوي روني وللطيالسي رواية إمام الطيالسي من حديث أمر بن العاص يجير على المسلمين أدناهم أنا بعد كاريا مسلمي نوان دسك با كاريا ana ba da kariya ga musulmai ga wanda yake ƙasa a gare su na san tana iya abin ya ɗare muku kai abin da ake nufi shine idan aka zo a wajen yaƙi ko aka kama wani gari farmaki ko wasu kafirai suka taso daga wani gari suka zo ƙasan musulmai sai su samu wani musulmi su roƙe shi da akan ya ba su kariya don kada a cutar da shi sai ya zo ya ce ya ku jama'a ya ku musulmai wannan mutumin duk da maƙiyinmu ne to ni na amintar da shi na yarda da shi ku kyale sa ba zai cutar da mu ba an gane da kyau ko to wannan shine sai a ce musulmi ya ba da kariya ga wannan kenan ya zama dole ga sauran musulmai su ma su bashi ne su ma su bashi kariya wannan kuma ana shi tun a lokacin jahiliya mun ba da labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ya dawo daga Taif wancan mutunan nake da suna Adi ko ya ba manzon Allah kariya dalilin wannan kuma aka kyale manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abin da ake nufi وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال ذمة المسلمين واحدة أمان المسلمين أيتي يسعى بها أدناهم yana gudana da ita wanda yake a ƙasansu kamar yadda baya halatta ka zubar da jinin musulmi to haka dukkanin wanda musulmi ya ba shi kariya to shi ma baya halatta ka zubar da jininsa shine ma'anan yas'a bi zimmatihim me yake da suna adnahum ko kuma yas'a biha adnahum abinda ake ce ma zimma shine amana ta ba za ka cutar da abu ba shine ma zimmatul muslimina amanar musulmai wahidatun duka ɗaya ne baya halatta kowanne musulmi ya cutar da wani musulmi yas'a biha adnahum yana amfani da wannan amanar wanda yake kasa gare su ma'ana duk wanda musulmai suka bashi wannan amanar زاد ابن ماجه الإمام ابن ماجه يا كارا من وجه آخر أو تهسكا تدبا ويجير عليهم أقصاهم دا أدناهم دا أقصاهم دم على سجدا معنى أنا بعد كاريا ga wanda su musulmai suka ba kariya in na ƙasa gare su ne shine mala yace wa fi sahihaini a cikin kun bukhari da muslim min hadisi ummi hani a hadisin ummu hani kad ajar naman ajarti mun ba da kariya ga wanda kika ba kariya shi ma wannan hadishin asalinsa lokacin fatho makka ne akwai wasu mutane guda biyu da manzan Allah ya umarni a kashe su sai suka rugo suka zo wajen ummu hane ummu hane yar uwar manzan Allah ce ya ce ga abu ga ali domin ya ce ga abu talib ummu hane binti abi talib yana daga cikin tarihinta manzo Allah ya nemi aurenta sai ta ce a ita bata yarda ta mata'ani manzo Allah ba akwai mamaki kowa mamaki to amma amsar ta tahi birge ne an gane ko in ka ji amsar ta zaka ce kuma tana da gaskiya a wani fanni da ta ce a'a sai ta ce ya manzo Allah a duniya babu wanda nake so hiya da kai ina son ka hiya da yanda nake son ji na ina son ka fiye da yadda nake son gani na mana idanuna ta ce amma ni abin da nake ma tsoro shine mace a ƙarƙashin mijinta tana abubuwa na ɓata mishi da rai ni kuma ba na so a ce na ɓata maka da rai akwai abin birgiya ko ba abin yiya wai ba ta ƙi aurensa ba ne don ba ta a'a son shi ma ne ya hana ta mi ta aure shi don kada ta mi don kada ta ɓata mishi da rai take kuma ta tsufa domin a lokacin ta ma kama girma wai shi da manzo Allah ba don wai ba don shawa ba ka kawai don aure na zumunci ne so ai an gane da kyau ko wannan shine kenan kuma tana da gaskiya domin diyan da mace take son ka da ta shigo gidanka to za a samu matsala diyan da take ganin darajar ka da ta shigo gida za a samu matsala mafi yawan malaman ga da kuke ganin mata na rubutun sauran wa'azinsu to su matansu na aure ba su sauran wa'azinsu a gaya da ke ku? masu su da rayuwa su ba a jinsu akwai ɗaya daga cikin malamai ina ji gadon ɗaya ne kowa ne da ke wa'azi ya ce wata ran an sa wa'azinsa da sunna tv sai mata shi ta kauce ta koma wata tasha ana cikin wa'azi ta ce to kaji maluma allah wai to kaji maluma allah wannan shi ne kenan wannan babban darasi ne akan cewa duk yadda mace take maka a to da an shigo gida fa shikenan sai dai hakuri sai dai hakuri duk yadda take birge ka to bakin wajen ne domin malamai suke cewa alqurbu hijabun mana shi kusanci hijabi ne mana shi yake rihe duk wani alkhairi naka sai sharrin ka kawai zai rika gani an gane da kyau ko aka ce ishiya wakin raina ce wanda nake gani kullum ko wannan shine kenan to ummu hani haka to ummu hani wannan mutanen sai suka rugo suka zo wajen ummu hani suka nemi da ta ba su kariya sai ta zo wajen manzo Allah ta ce ina son wannan mutanen a ba su kariya sai manzo Allah ya ce kad ajanna man ajatti mun ba da kariya ga wanda kika ba kariya an gane da kyau ko wannan hadisi zai ma bayyana ma dukkanin wannan ruwayo abinda da yake nihi in musulmi ya amintar da wani kahuri ko wani makiyi to ana so a bashi aminci matukar an aminta daga cutawar wannan wannan wannan makiyi wannan shine kenan in an san da makiyin zai iya cutar da mutane to a wani lokacin ko da wani musulmi ya bashi kariya ba za a kyale shi ba لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة ما يوايا باشا كاريا لذا أكون أنفاني ديك مسا to shi yana masa amfani to amma kuma zai cutar da magarin musulmai to sai a gabatar da yan tere na gama garin mutane gaba ɗayan mutane da yan tere kin nawa shi mutumin da yake so ya bashi kariya ba san ko an gane da kyau ba bil misali ya tabi hilmakan yan demokaradiyya da suka wuce sun yi ta kawo turawa mafi yawanci sun yi ta kawo turawa ne don turawan su ƙara ba su tsaro na ko an na so a musu kudeta a ne turawan su ne su kama musu babban misali shine kasar Cote d'Ivoire duk da yake mu ma ana mun gamu da wannan misali a kasar Cote d'Ivoire an gane da kyau ko shugaba na yanzu yanzu haka fale kin shi turawa na Faransa su suke su suke su suke tsaron shi an gane da kyau ko kidan ya kawo turawan ne dan saboda yan terekin wa yan terekin shi amma yan kasa za su amfano da wannan turawan ba za su amfani da sosai cutarwa kenan a nan an yi takdimul maslaha alhassa alal maslaha al'amma wannan shi ne kenan kenan wannan ka'ida ce ku rike ta da kyau almaslahatul amma muqaddimatun alal maslahatil khassa an tere amfanin jama'a shi ake gabatarwa a kodayaushe akan amfanin mutum ɗai wadda wannan ka'idar mun sha ba da misalinsa mali yake cewa وعن عمر وعن عمر رضي الله عنه دغ عمر الله يدد شي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا جمن زان الله yana cewa la ukhrijanna al yahuda tabbas sai na hudda yahudawa wan nasara da nasaru min jaziratil arabi daga jaziratul arab jaziratul arab wani yanki ne wanda yake sananne a cikin me yake da suna jadawalin duniya hatta la ada'a illa musliman hatta sai ya kai ba zan bari ba in ba musulmi ba wa anhu qala har yanzu da gare sa yace kanat amwalu banin nadir dukiyar banun nadir ta kasance mimma afa Allahu ala rasulihi daga cikin abunda Allah ya ba manzon Allah kyautarsa shine alfai mimma lam yujif alaihi almuslimuna daga cikin abin da musulmai ba su yi sauri ba su ne mashi ne ma'anan yujif ailam yusri'u ilai ba su yi gaugawa ba na tahiya wajensa bi khailin ta hanyar me yake da suna raƙun dokuna wala rikabin ko kuma wani abun hawa fakanat lin nabi sallallahu alaihi wasallam khassatan sai wannan ganimar ta kasance ta manzon Allah ne shi kadai fakana yunfiqu ala ahlihi sai ya kasance yana ciyar da ita akan iyallansa nafaqata sanatin ciyarwa ta shekara guda wama baqiya abunda kuma ya saura yaj'aluhu fil qura'i yana sanya sa a cikin alqura sune dokuna dawakai yana daya daga cikin sunayen su alqura' doki yana ɗaya daga cikin dabbobin da suke da suna masu yawa a cikin larabci da doki da zaki an gane ku suna da suna masu yawa a cikin larabci laraba ku suke cewa kasratul asma'i dalatun ala sharafil musamma duk abin da kaga yana da sunaye mai yawa to yana nuna girman abin da mahimmancinsa an gane da kyau ko wannan abubuwan guda uku suna da suna da yawa masu a wajen larabawa daga cikinsu akwai zaki al'asad daga cikinsu akwai a mai da suna alhisam doki daga cikinsu akwai alhamru giya an gane da kyau ko to ita dai wacce ina ji wannan ka'ida ta saba mata ko wannan shine kenan an ce duk abu mai suna yana da daraja to to ita giya tana da daraja a wajen su amma ko jayi da wannan shine kenan ah kenan shine alqura sai abin da ya saura sai a sanya sa a wajen dokuna dawakuna wasilahi da kuma kayan yaki uddatan fi sabilillah domin shiri a wajen jihadi a cikin hanyar Allah muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wannan hadisan guda biyu hadisi na farko manzo Allah yace sai na hutar da sai na hutar da yahudawa da nasaru daga jaziratul arab an gane da kyau ko kuma haka manzo Allah kamin ya rasu sai da ya kakkabe jaziratul arab daga yahudawa da nasaru sai da ya kasance babu wani ba yahudi ko ba nasari da yake rayuwa in ma akwai shi to an amintu daga sharrinsa domin musulunci bai ce kada a zamna da yahuda da nasaru ba a'a a zamna da su matukar ba za su yi ne ba ba za su cutar da musulmai ba la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum ila akhir al-aya wannan shine adalcin musulunci matukar ana tsoron hadarin su to bai kamata a bar su ba ana zama tare da su wannan shine kenan na biyu kuma wannan hadisin yana bayanin fai'i akwai ganima akwai fai'i ganima ita ce abinda aka samu a wajen yaƙi wanda aka gwabza fai'i shine abinda aka samu a wajen yaƙin da ba a gwabza ba an gane ko to shine aka bada misalin banu nadir da Allah ya jeho tsoro a cikin zukatansu shine wanda suratul shurut hashr take bayani ma wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama awjaftum alayhi min khairin wala rikab ila akhir al-aya wallati taliha wannan shine ake cewa fai'i to shi hukuncinsa shi na manzon Allah ne shi kadai amma duk da na manzon Allah ne shi kadai abincin shekara kawai yake huddawa sauran kuma sai a sanya su a cikin sayan kayan yaki da taimaka ma wasu tare da manzon Allah yana hudda abincin shekara amma sai bayan kuma wata ɗai da hudda wannan abincin sai a rasa abinci dan bayan ya hudda na shekara kuma sai wani ya zo roƙo wanga ya zo roƙo wanga ya zo roƙo sai ya kwashe ya ne ya kwashe ya muka mishi malai ce wa an mu'adin radiyallahu anhu qala daga mu'az Allah ya da shi ya ce gazauna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama khaybara mun yi yakin khaybara tare da ma'aikin Allah fa asabna fiha ghanaman sai muka samu kananan dabbobi a wajen yakin fa qasama fina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ta'ifatan sai manzo Allah ya raba a cikin mu wani yanki an gane ko mafi yawancin ta'ifa ana ana danganta shi ga jama'an mutane ne amma akwai lokacin da aka ce ta'ifa ana nufin wani yanki na wani abu ko ba mutane ba kinan sai ya raba muna ta'ifatan ay min al-ganima sai ya raba muna wani abu na daga ganima wa ja'ala baqiyataha fil magnami sai ya sanya sauran ganimar a cikin babbar ganimar ma'ana suna tare da shi su ya raba musu sauran sai aka sashi a cikin babbar ganimar da sai an zo gida za a raba ta mali ce wa an abi rafi'in radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam inni la akhisu bil ahdi lalle ni bana saba alkawali koda ko a wajen yaki ne wala ahbisu rusula sannan kuma bana kame yan aike rawahu abu dawud wa nasa'i wa sahaha ibn hibban abinda ake nuhi ɗan aike a wajen yaƙi domin a ɗabi'a ta da akwai aike da ake tsakanin rundunoni manya-manyan rundunoni su tura musu da saƙo su mawanta su turo musu ko tsakanin sarakai to daga cikin urfi na yaƙi hatta a lokacin jahiliya su ɗan aike ba a kashe su da an kashe ɗan aike to shi kenan an saba ka'idar yaƙi wannan zai iya jawo ga a yi yakin koda ba a shirya ba kuma irin wannan ya faru a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tura al-Harith ina tsammani aka kashe shi a Rome wannan ya jawo dalilin ghazwatul Mu'ta an gane ko yakin mota wanda aka yi kuma dalilinsa aka samu mai ke da suna buɗi da kuma shiga ƙasar rom mala yake cewa wa an abi huraira radiyallahu anhu daga abu huraira Allah ya dada shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma qaryatin ataitumuha duk alƙaryar da kuka zo mata duk garin da kuka zo ma fa aqamtum fiha sai kuka tsayu a garin an gane ku ma'ana kaman kuka kewaye su fasahmukum fiha to rabonku yana a cikinta wa ayyuma qaryatin asati Allah wa rasulahu sannan kuma dukkanin alƙarya da ta saba ma Allah da manzo fa innahum sahalillahi wa rasulihi to dai cikin biyarkinta na Allah ne da manzo summa hiya lakum sannan sauran naku ne wannan hadisin yana bayanin daga cikin bambanci na fai'i da ganima daga cikin bambanci shine kun zo a wajen a gari wajen yaƙi sai mutanen garin suka gudu ko kuma suka yi saranda an gaya da ko to abinda aka samu na ganima wannan fai'i ne shi kuma garin da kuka zo suka yi taurin kai har aka yi yaƙi to abinda aka samu ganima ce taku za a hudda ɗai cikin biyar shine ake ce ma humusi wa anna lillahi humusahu shine wanda wannan aya take bayani kenan humusin ɗai cikin biyar za a hudda shi kuma wannan za a raba ga wanda su ma zo wajen yakin ba wataran kuma ana kara shi tukuici ga wasu wanda suka nuna jarumta a wajen yaki rawahu muslim nan muka zo ƙarshen wannan babin na menene sunan babin a al a a cikin da yake cikin kitabukin ne ko yanzu ne za mu yi babi na farko ko ko babi na biyu ne yawwa ba a yi babi ba ko babul amana akwai wanda ba su da babin ko jayil akwai litta akwai litta wanda ba su da babi kamar hadisan ne kawai a kwararo a cikin kitab ke jayil in ma akwai babi kenan nan muka zo karshen babul amana to duka dai cikin kitab ke ne na jihad babul jizyati wal hudna babu mai bayani akan jizya da hudna me ake ce ma jizya jizya daga aljaza'u ne ana ce mishi aljiziya ne don saboda wani biya ne da kahure suke badawa an gane ko maimakon zaman da za su yi a ƙasar musulmai kuna suna so su zamna a ƙasar musulmai sai a ce musu to sai sun ba da diya kamin su zamna a ƙasar wannan diyar maimakon kariya ce da za a basu idan suna ba da diya kowane musulmi ba zai cutar da su ba in kuma wani ya so ya yaƙe su musulman za su ba su kariya akan wannan kina a takaice diya ka hore suke bada me ke da suna jizya he ba diya ba na shiga a wancan babi a ko siyon ko empo ko empo ne ko yawa wannan shine empo ne kamar da muka faɗi a ran nan hausa suna ce mishi lango kamar da muka ce kamar da muka ce kahurai yanzu suna rama abinda aka yi musu ne lokacin musulunci na da ƙarfi lokacin musulunci na da ƙarfi suke ba da ne suke ba da yanko suke ba da lango yanzu da suka yi ƙarfi suka ce to musulmai ku za ku rika ba da ne ku za ku rika ba da lango an gane da kyau ko wannan shine kenan kenan shine ma'anan jizya alhudna shi kuma shine yarjejeniya ta zaman lahiya shine al-hudna yarjejeniya ta zaman lahiya mali ce an abdurrahman abdurrahman bin auf radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam akhadaha manzo Allah ya karbe ta ya'ani yana nuhin al-jizyatu shine jizya manzo Allah ya karbi lanhu min majusi hajar daga majusawa na garin hajar رواه البخاري بخاري رويتوسا وله طريق في الموطأ yana da wata hanya ta daban a cikin littafin muwatta fi hanqita'un wadda a cikin riwayar ko a cikin hanyar akwai inqita'i inqita'u sanad wa an asim ibn umar an anas wa an usmana bin abi sulaiman أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد مزال يا ترى خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة أنغانيكو إزواغا أكيدر ندومة wani ɗaya ne daga cikin manya-manya wani gari da ake ce ma duma wasu ma suna cewa sarkinsu ne ina an tura su zuwa ga ukaidar na ƙasar duma ko na garin duma fa aka zuhu sai suka damƙe sa fa haka na damahu sai manzon Allah ya hana zub da jininsa wa salahahu alal jizya yayi yarjejeniya da shi akan jizya bayar da lanhu rawahu abu dawud abu dawud ya hutar da shi wa an mu'adh ibn jabal radiyallahu anhu qala ba'athani an-nabi sallallahu alaihi wa sallama ila al-yaman manzo Allah ya tura ni zuwa yaman wa amarani an akhudha min kulli hali min dinaran sai ya umurce ni da in dauka in karba daga kowanne mutum wanda yake mai wanda yake baligi in amsa da gare sa dinari aw aw adlahu ma'afiriyan ko kuma makamancin dinari ma'ana ko maimakon dinari ya bada kayan mu'afiriyan wasu kaya ne na musamman da ke ga mutanen yaman an gane ko da ake ce masa da ake ce ma kayan mu'afiri mu'afiri dangantaka ce zuwa ga wani gari da ake ma mu'afir a can ake yin kayan akhrajahu thalatha marawaita hadisan nan guda uku suka rawaito su wasu hahahu ibn hibban al-imam ibn hibban ya inganta sa wal hakim da imam al-hakim wannan hadisan guda uku dukkan su suna tabbatar da karbar jizya ne ga kahuran da suka so su zamna a ƙasa ta me a ƙasa ta musulmai amma jiziya ana karɓar ta ne ga wanda suke baligai ƙananan mata da kuma ƙananan yara ai mata da ƙananan yara da tsohi tugub-tugub ba a karɓar jiziya a gare su an gane da kyau ku wannan duka yana daga cikin adalci na musulunci mata da ƙananan yara su ne wanda suka fi kowa rauni su ne wanda suka fi kowa kasancewa abin tausayi shi yasa a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni uharriju haqqad da'ifaini ni ni ne zan shigan ma masu rauni guda biyu yaki zan shigan musu fada ma'ana zan kwato musu da haƙƙin su shine ma'anar uharriju shine sai manzo Allah ya ce almar'atu wal yatim mace da maraya malamai suka ce al yatim ana ana nufin karamin yaro domin shi maraya dama ba a ce mutum maraya sai in bai balaga ba ko domin ka balaga ba maraya kake ba to wannan kuma kamar kalubale ne ga ga ga mustashriqun ga makiya addinin musulun da suke cewa musulunci ya kaskanta mata ya hana musu haƙƙinsu gashi manzon mu ya ce shine zai shiga musu yaƙi kuma a hadisi ma yake cewa hubbiba ilayya min dunyakum salata ko ithnain ko almar'atu wat-tib mace da mi da turare maza ne ce a duniya ya san kowa wanda ya so hiye da kowa su ne mata to amma kuma sai a zo a ce muna musulunci ya tauye haƙƙin mata musulunci ya zalunci mata sai mu ce wanda suke faɗin wannan su suka zalunci ne su suka zalunci musulunci da suke faɗin wannan mangunan wannan shi ne kenan akwai muhadara mai zaman kanta da muka shirya akan wannan in muka samu wata gayyata mai yawa mu yi ta shubhatul mustashriqina hawla nisa shubuhohi na makiya addini game da mata wasu abubuwa da suke bijirowa su ce duk musulunci da suke kana dalilai da suke nuna cewa musulunci ya cuci mata ya yi musu rashin adalci ya zalunce su akwai abubuwan mamaki da yawa kamar yadda na faɗa muku a wancan kara a hadisi na gaba ma da yake cewa wa an a'id ibn amru al-muzani daga a'id dan amru al-muzani radiyallahu anhu Allah ya da shi عن النبي صلى الله عليه وسلم daga manzon Allah kala yace al-islamu ya'lu musulunci shi yake shi yake hawa kai wala yu'la ba a hawa kansa a wata riwayar wala yu'la alaihi ba a hawa kansa musulunci shi yake hawa shi yake daukaka ba a daukaka a kansa ba a hawa a kansa mufassara shi da hawa yahi ma'ana da daukaka akhrajahu ad-darqutni wannan hadisin zai kara fassara mana shi وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام كدكوا وارى ما يهودا ودنسارو سلما وإذا لقيتم أحدهم إذن كك حدود ديوس في طريق أو تحنيا فاضطروه إلى أضيقه توكتنك إيسا هزوا كمس إيسا رواه مسلم مسلم يهتد وانا حديث hadisi na farko umuman ne hadisi na biyu kuma misali ne bada mazu Allah ya ce musulunci shi yake hawa ba a hawa kansa sai ba mu misali yahudawa da nasaru da suke rayuwa a ƙasar musulmai yanzu ku musulmai ku ne ne ku ne a kansu ku ne samansu don haka daga cikin abin da yake nuna ku ne samansu kada ku fara musu sallama sai dai su su yi ne su hare muku sallama in kun gamu da su akan hanya kada ku kauce da sunan ku ba su hanya a sai dai su su kauce su ba ku hanya malamai suna fassara wannan hadisin da yahudawa da nasarun da suke cutata ma musulmai amma matukar wanda ba sa cutata ma musulmai ne su abin da ake so ma shine a nuna musu ne kyaukyawan ɗabi'u wanda zai jawo hankalin su shiga ame su shiga a musulunci kina wannan hadisin laisa ala itlaqihi domin daga cikin hadisin da makiya suke kawo su ce gashi ai muhammadu ba dan son zaman lahiya ba ne ya ce ma mutanen shi in suka gamu da yahuda da nasaru su matse su su hana musu hanya an gane ko kuma zahirin hadisin haka ya nuna ko amma wa ake rigi wanda su ma suna kuntata ma musulman an gane da kyau ko wannan shine kenan mali ce wa an wa anil miswar ibn makrama daga miswar dan makrama wa marwan da kuma marwan annan nabiya sallallahu alaihi wasallama kharaja amal hudaybiya daga cikin misali na musulunci shike daukaka ba daukaka akan sa shine wanda ba musulmi ba in yana rayuwa a kasar musulmai to dole zai bi dokokin musulunci an gaya da kyau ko daga cikin su sa hijabi kun gani ashe da dokar musulunci ake da har kiristoci sun sa hijabi tare da cewa su ma kiristocin addinin su dole ne sa ne dole ne sa hijabi an gaya da kyau ko wannan shine kira idan ana shari'a ta musulunci giya kahurin yana kasar musulmai ba zai mi ba ba zai shata ba dan a musulunci haramun ne shan mi shan giya amma ibada ita ce ba za a ci da su yi ba amma duk abin da yake haramun a musulunci duk abin da yake doka ce ta musulunci in suna ka rayuwa a kasar musulmai dole su ma sai sun yi mi sai sun bi wannan ba za a ce musu dole ku zo ku yi sallah ba amma kuma za a hana su shan giya amma kun ba za a bar su ba su hito tsirara kamar da suke huta da abin da ya kama da haka mali ce wa an miswar ibn makrama wa marwan da marwan annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kharaja amal hudaybiyya manzo Allah ya huta a shekarar sulhu na hudaybiyya zamu karanta wannan ruwayo sai mu bayani mai dan fadi akai fa dhakara al haditha bi tulihi sai ya ambaci hadisin da tsawon sa وفيه ينا daga cikin hadisin hada ma salaha alaihi muhammad ibn abdullah wannan shine abinda muhammad dan abdullah yayi sulhu akan sa da suhail bin amru ala wad'il harbi akan cewa kun gane muhammad bin abdullah ko wa ake nihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan da manzon Allah ya sa rasulullahi suka ce a'a ya zaka sa rasulullahi inda mun yadda kai rasulullah ne za mu yadda an gane ko jayyid mu je daga ba sai mu kawo kissa ala wad'il harbi wannan shine sulhin da suka yi akan za a tsaye da yaki 10 sinina shekara 10 wa ya'manu fiha nasu don mutane su su aminta a ciki wa ya kuffa ba'duhum an ba'din kuma su kame sashi akan sashi mana kowanne ya kame daga cutar da wani akhrajahu abu daud wa asluhu fil bukhari wa akhraja muslimun muslim ya hutar da ba'dahu sashen hadisin min hadisi anas a hadisin anas wa fihi akwai daga cikin sa anna man ja'a minkum duk wanda yazo daga cikin ku naruddahu alaikum an gane lam naruddahu alaikum ba za mu mayar muku da shi ba mana duk wanda ya ridda ya komo a wajen mu ba za mu mayar muku da shi ba ko musulmai wa man ja'akum minna wanda kuma yazo daga cikin mu yazo muku a matsayin ya musulunta radattumuhu alaina za ku maido muna da shi faƙalu sai sahabai suka ce a naktubu haza ya rasulallah shi ya manzo Allah za mu rubuta wannan mutum ya musulunta ya zo kuma mu maida shi a wajen kahuran ƙala na'am ya ce eh innahu man zahaba minna ilaihim duk wanda ya tahi daga cikinmu zuwa gare su fa ab'adahu Allah to Allah ya ƙara nisa da shi tunda dama ya kahurta me za mu yi da shi to wa man ja'ana minhum wanda ya zo muna kuma daga cikin su ya musulunta fasayaj'alu Allahu lahu farajan in mun maida shi Allah zai sanya masa zai yayi masa meke suna damuwar wa makhrajan kuma zai sanya masa mahuta an gane da ke ko jayyid wannan hadisin yana bayanin wani abu daga cikin abun da suka faru a sulhul hudaybiyya a shekara ta shidda bayan hijira manzo Allah da shi da sahabbai sun shirya za su je wajen umara suna akan hanyar umara sun kai wajen wata rijiya wani wuri da ake ce ma hudaybiya an gane ko sai labari ya isko mushirkan makka domin sun kusa ma kai ga makka ne domin wannan wurin yana ɗaya daga cikin shi yana ƙarshen harami ne da suka ji labari sai suka turo da mai yake da suna da mutanensu akan cewa ba su yarda ba muhammadu ya shigo a makka an gane da kyau ko a lokacin su manzon Allah har sun ɗauɗa marar sai sun shiga koda ko da ƙarhi ne ba za su koma ba sai mushirkan suka nemi to in kuna so ba za mu yi yaƙi ba a tsaya a yi sulhu da ƙarshe ne sai suka turo suhail an gane da kyau ko manzon Allah ko da ya ga suhail yake tun da suhail aka turo to al'amru sayasful an gane ko domin suna yana tasiri akan mai sunan tunda suhail aka turo ma'anan sunansa shine ma'anan mai sauki tasghir ne na sahal to al'amari zai sauki aka zo aka yi yarjejeniya a cikin yarjejeniyar in musulmi ya kahurta ya koma wajensu to shi kenan ba za su maido shi ba amma in wani kahuri ya musulunta ya zo wajen musulmai to musulmai za su maida musu da shi kuma yarjejeniyar a bana ba za su zo su yi aikin haji ba umara ba sai shekara ta gaba su zo su yi umara kuma za a yi shekara goma ba a yi yaƙi ba za a yi zaman lahiya an gane da kyau ko manzo Allah bai yarda da wannan da ma har Umar ya zuciya akan dan me yasa zamu yarda da wannan a ce musulmi a ce mutun ya musulunta yazo kun mu maida musu shi manzo Allah ya ce ai Allah zai sa masa mahuta ko da ya koma a cikin kafiran da ƙarshe da aka ƙara rubuta sulhun sai manzo Allah sai aka rubuta don manzo Allah ba shi ke rubutun ba Ali ne ke rubutun hada ma salaha alaihi muhammadun rasulullahi suhail wannan shine abinda suhail abinda muhammad manzon Allah ya sulhu da shi da suhail sai suka ce a ya zaka ce mana rasulullah alhali mu ba mu yadda da kai rasulullah bane ai da mu yadda da kai rasulullah ne da ba za mu yaki da kai ba kina wannan kalmar ba mu yadda da ita ba an gane da kyau ko sai manzon Allah ya ce yace ma ali goge rasulullah sai ali ya ce hannuna ya yi kaɗan ya goge wannan sunan ya manzo Allah ya faɗi wannan ne don bijirewa ko don soyayya a kaga ashe in wani ya maka wani abin da baka so ba inda don soyayya ne ma shi sai ka yi haƙuri an gane da kyau ko a zahiri dake ladabi ne amma ya yi ne don soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce to nuna mini ina wurin yake ni in goge da kaina aka nuna wa manzon Allah domin manzon Allah bai iya karatu bai iya rubutu ba sai manzo Allah aka nuna mishi wurin sai ya goge aka tsaida shi Muhammad bin Abdullah to wannan shine sulhun da aka yi da aka yi sulhun ba yi shekara biyu ba suka suka suka suka lalata sulhun da ƙarshe wannan ya jawo dalilin aka yi fatwa Makka wannan shike ne duk lokacin da Allah ya jarabce ka da wani abu to zaka ga da ƙarshe bayan shi wani mai zai zo alkhairi zai zo wannan ba jarabtawa bace a ce ku zo hakun kawo madina a ce ba za ku shiga ba ku koma kuma a ce waga shekaran ba za ku yi ba kuma a ce duk wanda ya musulunta me yake da suna za ku mayar da shi jarabta ce ko ba jarabta ba ce kuna gani a kaskanta manzon ku jarabta ce ko ba jarabta ba ce duk suka yi hakuri amma da ƙarshe kuma sai Allah ya musu fathan kabira shine fathu makka da ƙarshe sai kasance makkar gaba ɗaya ma ta koma hannun wa ta koma hannun musulmi ashe wannan nasiha ce duk lokacin da jarabtawa ta sami ka kada ka hudda tsammani ka yi haƙuri kai asali ma ita jarabtawa yawan samun jarabtawa alama ce ta imani manzo Allah yake cewa ashaddun nasu bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal amsal ko kuma thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum wanda Allah yake yawan jarabtawa su ne me annabawa sannan wanda suke makusantan sannan wanda suke makusantan su a wani hadisi manzo Allah yake cewa la yazalu al-bala'u bil mu'min hatta yalqa Allah wa laysa alayhi khati'ah jarabtawa ba za ka gushe ma mumuni ba yana samun ta har sai ya haɗu da Allah babu wani lahi a tattare da shi la yazidu bala'an illa rif'a bala'i ba jarauta ba ta ƙara ma komai ga mutum in ba ɗaukakawa ba wannan zan iya cewa ni ga nau ne ba shi yau ba Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon haƙuri idan jarabtawa ta sami domin shi babban abin da ake so sahabbai sun kasance idan suka yi kwana biyu su wata jarabtawa ba sai su hara zargin kawo na su to mi muka ma Allah ba a jarabce mu ba kishiyar mu mutum ya shiga jarabta sai ce ka wai ko Allah ma yana so na akwai wanda Allah zai hana mishi bak shekara uku ya ce a ni Allah bai so na an ga yanke ku ko dalilin wannan ma ya bar wata ibada da yake yi wannan shi ne kenan Allah ka ba mu ikoncin sharaftawa wannan hadisin za mu liƙe da shi shi ne hadisi wa an abdullahi bin amru daga abdullahi dan amru anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare shi kala ya ce man qatala mu'ahadan duk wanda ya kashe kahurin amana lam yara ra'ihatal janna to ba zai yi kamshin aljanna ba wa inna rihaha kuma lalle kamshinta la yujadu ana samun sa min masirati 40 aman daga tahiya ta shekara arba'in wannan hadisin yana bayanin haramci da rashin halacci na kisan yake da suna kahuri na amana ina ga za ku yi ɗan haƙuri mu ƙare wannan babin da sauri don mu san wani sati sabon littafi ne za mu tashi kun yarda don mu kan mu shiga haƙƙinku za mu iya shi da sauri tun da hadisan kaɗan ne mala yace babu sabqi war rami babu bayani akan as-sabq shine rigan gwamto tseren roniya amma ana nufin nan tseren roniya ta dawakai ko dabbobi war rami da kuma jiha an gane ko ko halbi mala yace an ibn umar radiyallahu anhuma qala daga ibn umar Allah ya da su shi da ma'aifinsa yace sabaqan nabi sallallahu alaihi wasallam bil khairi manzo Allah ya sanya tsiran roniya tsakanin dokuna allati qad udmirat wanda an taskance su ne don saboda yaƙi min alhafaya daga hafaya wani wuri ne wa kana amaduha thaniyatul wada sai ya kasance ƙarshen inda za su kai shine thaniyatul wada sunan wuri ne wa sabaqa bainal khayli kuma ya sanya tsiran roniya tsakanin dawakuna allati lam tudmar wanda su dama ba a taskance su ba don yaƙi minasaniya daga saniya ila masjid bani ruzaik zuwa masallacin banu ruzaik wa kana ibn umar fi man sabaka ibn umar ya kasance daga cikin wanda suka yi riganganton tsiran roniyar muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa zada al-bukhari imam al-bukhari ya kara qala sufyan sufyan yace min al-hafiya ila saniyatil wada daga hafiya zuwa saniyatil wada khamsatu amyalin nisan mil guda biyar ne aw sitta ko kuma mil shidda wa min saniya ila masjid bani ruzaiq daga saniya zuwa masallacin bani ruzaiq mil shi kuma tsawon mil guda ne an gane ko malici wa anhu anna nabi sallallahu alaihi wasallam sabbaka bainal khairi har yanzu daga gare sa yace manzon Allah ya sa tseren roniya ya sa sukuwa tsakanin dokuna wa faddalal qurraha fil ghayati an gane da kyau ko sai ya hihita al qurraha a wajen nisa shine na anan fil ghaya al qurraha sune dawakan da suka kai shekara biyar doki idan ya kai shekara biyar to ya kai ya kai matsayin bajintakar sa ne an gane da kyau ko a lokacin ya hi karhi da gudu to su sai aka sa nisan su ya hi na sauran dokunan wanda ba su kai shekara biyar ba rawahu ahmad wa abu dawud wa sahahu ibn hibban وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق باب سير الرونية معنى باب سن سكوى كو سير الرونية توسو أبو بوا إلا في خف سيدي أتكين دوكو أتكين راقم مسوني خف أو نصل كوكما me yake da suna kibiya au hafirin ko kuma da me yake da suna dokuna su ne hafir an ce hafir ne don saboda abin gakinsu mai ake ce mishi na ƙasa ƙahotun nan su ko su ake ce ma hafir da larabci hufu shi kuma na raƙumma ne rawahu ahmad ahmad ya rautu sa wasu talata wasu haha hubni hibban abinda wannan hadisi ke nunawa duk wata konkur da za ku yi duk wata kacici-kacici da za a yi ta sanya wasu abubuwa na tserayya ba a yi in ba a cikin wannan abubuwan guda biyu ba doki da ni da raƙumma an gane da kyau ko sai kuma na uku shine jiwa da, da, mashi ko kuma da, da kibiya amma malamai suka ce al'ibratu bi umumin lafsi la bi khususi sabab a nan manzo Allah ya kawo wa'annan ne don saboda a lokacin da su ne ake zuwa yaƙi amma bayan su duk abin da ake zuwa yaƙi da shi to ana iya a riƙa yin tseren roniya da su domin koyon mine ne koyon yaƙi ne domin ana zuwa yaƙi misali a yanzu ana zuwa da motoci ana zuwa da motuna kenan ya halatta a yi tseren roniya tsakanin wannan don saboda kamar zaman to koyo ne a lokacin kibiya ce a yanzu kun miƙe da kwai bindiga kenan ya halatta a yi wasar halbi ta bindiga a ga wanda ya iyawa mala yace wa anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam kala man adkhala farasan baina farasaini duk wanda ya sanya wani doki tsakanin dokuna guda biyu wa huwa la ya'manu an yusbaka alhali baya me yake da suna alhali yana yana da tabbacin cewa ko yana tsammanin cewa ba za a tsere masa ba shine ma'anan haka za a fasara wannan wannan ma'anan wa huwa la ya'manu an yusbaka alhali yana tsammanin ba za a tsere masa ba fala ba'sa bihi babu lahi akan wannan tseraro ne yadda za su yi wa in amina idan kuma ya aminta da cewa za a tsere masa ma'ana ya san da in ya shiga sai an tsere masa fa huwa qimarun to wannan caca ce rawahu ahmad ahmad ya hutar da shi wa abu dawud wa isnaduhu da'ifun sai dai hadisin hadisin da'ifi ne bai inganta ba kenan ba zan bata lokaci akan sharhinsa ba wa an uqba ibn amir radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam naji manzon Allah wa huwa ala al-minbari yana akan minbari yaqra'u yana karantawa wa a'iddu lahum mastata'tum ku shirya musu daidai gwargwadon iyawarku min kuwatin na ƙarhi mana ku shirya mawa maƙiya ku shirya musu daidai gwargwadon ikonku na ƙarhi shiri na ƙarhi sai ce ala amma huku saurara innal quwwatar ramyu lalle ƙarhi shine jiwa ala ku saurara innal quwwatar ramyu lalle ƙarhi shine jiwa ala ku saurara innal quwwatar ramyu lalle ƙarhi shine jiwa rawahu muslimin muslimi hoto wannan hadisin wannan hadisin akwai mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake ku shirya ma makiya shiri na ƙarhi amma sai ce musu ƙarhi a wajen yaƙi shine jiwa a yanzu da Allah jiwa ce ƙarhin yaƙi ko ba jiwa ba bindiga a cikin mi take a cikin jiwa take bombin nuclear jiwa ta ake ko ba jiwa ta ake ba misil jiwa ta ake ko ba jiwa ta ake ba da sauran abubuwan da mu sani ba dukkanin su me ake yi jiwa su ake jiragai masu zakkuwa daga sama su jeho in sun jeho ba jiwa bace wannan shine kenan wannan shi ne ƙarfin yanzu da wani baturan yanzu da a ce ba yahude a kawo shi da shi da wani bakin mutum su yi kulli da kulli wannan ba yahudan yana kai ko baya kai baya kai shi yasa yahuda suna tsoron larabawa ba sa yarda a ce an yi gaba da gaba dukkanin abin da ake da nesa ne amma da an ka gaba da gaba sun san me sun san tasu ka kare wannan shi ne kenan to manzo Allah sai nuna a ba ha wannan dan halbe halben da kuke ba na cin karhen nan da sauransu a wannan dubban zane ku je ku koyi ilimi na kere-keren makamai wannan shine ne wannan shine karhi wannan yana mu'jiza ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna fatan Allah ya kara mana son manzo Allah ya kara mana karsashi na neman ilimi inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna a ƴan uwa akwai sanarwa ta wa'azi bayan wa'azin Abdul Mumuni akwai wa'azin da kuma zamu yi a Ishedi a markaza Soni shi ma yana da alaka da raddi ne akan wani mulhidi da aka samu a nan Niger da ya fito yana inkari na wata maciyar da aka hudda a ikon wanda yake nuna ai Nijar ƙasa ce wadda take layik babu harakan addini a cikin mai sato za a ce dan abu ya sa ma addini a hudda shi da karatun boko da abin da ya kama da haka Alan cikin wayoyin da ba da ma cewa ya ɗaya bisa duka bisa goma ma ba.
ya ce ɗai bisa goma Musulunci ya ce akwai.
a cikin mus- abin da musulunci ya yi bayani na harakan al'amari na saduwa ɗai bisa goma musulunci bai bayani ba akan abin da ya sha al'amarin saduwa an gane da kyau ko wannan eh, maudu'i ne wanda yake mai daɗi an gane da kyau ko kuma sannan zai warware maka wata shubuha in Allah ya so za a samu labarai za a samu wasu abubuwa da yawa wanda ba a sani ba game da abubuwan da ya bayani insha Allah a markara za a yi wa'azin kenan jis da an yi sallan magariba idan mai mai wa'azi na farko shine zan yi insha Allah a bisa kan wannan insha Allah Allah ya kemu lokacin subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah